الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkamu da sake haduwa a daura da muke gabatarwa ta ilmul istinbat ta'silan wa tatbiqan wanda kuma a jiya muna cikin suratul isra a aya ta 31 a yau kuma da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a aya ta talatin da shida muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan farko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makoninmu da mu da ku gaba ɗaya. Ayar da za mu tashi a kanta inda Allah ya ce wada ta kofu ma laisa laka bihi ilm kakka faɗi abinda baka da ilmi a kansa. Inna sam'a don saboda shi ji wal basara da gani wal fu'ada da zuciya kullu ula'ika kana an masula waɗannan duk abin tambaya ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala haka ne ko to al-sheikh al-allama muhammad al-amin al-shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yace karkashin wannan aya a cikin littafin sa adwaul bayan da anka ce kullu ula'ika yace to wal isharatu fi qawlihi ta'ala fi hadhihi al ayati al karima bi qawlihi ishara da Allah ya nuni yace ulaika raji'atun ila as-sam'i wal basari wal fu'ad tana komawa ne ya ce an yi nuni to ai akwai abin da an ka nuna to tana komawa ne zuwa ga as-sam' da al-basar da al-fu'ad yace wa huwa dalilun dalili ne ala annal isharata bi ula'ika yin ishara da kalima ta ula'ika li ghairi al-uqala'i ga abinda bai da hankali dan an ce bai da hankali ba a babin aqida ba a babin nahwu don shi Allah ba a cewa kaza yana da hankali gare shi kaza bai da hankali gare shi halittun Allah duk in Allah ya magana da su suna fahimtar abinda Allah ya ce don ka kadu aqida ta yan mu'tazila kace da Allah ya ce qala ta ataina qa'ina ba wai sun yi magana bane sun yi ma Allah a wannan ba gaskiya bane Allah na ce sun yi magana magana ta kai to malam yace wa huwa sahih shine ingantacciyar magana kidan ma'ana wannan istinbat ne ta fuskar lugha tunda yana da ismul ishara yana da alaka ne da aiki na lugha to wannan istinbat kenan abinda zamu kara karkashin sa a cikin namu dan karamin ilmi shine cewa wannan aya da ita malamai suka tabbatar da almasuliyya alfardiyya an gane ko responsibility individual ma'ana jama'a suna da abin da an ka dora musu shi ma mutum guda shi kaɗai da abin da an ka dora mishi to turawa sai suka ce ka yi aiki da dokarsu amma ka watsar da ta'allu don ba ka yi sallah ba babu wata doka ta mutum yau da ta mai sa ba ka yi sallah ba muna ganewa amma shari'a ta Allah ta ce in kiyama za a tambaye ka kenan shi bature in kai ta Allah in ma baka yi tashi in baka yi ta kai tashi in baka yi ta Allah ba ruwa ne shi kuma Allah ba ta bature ya sani ba shi da ya halice ne tashi ya sani don haka kai hattara sai malamai suka ce to kenan wannan yake nuna ashe gaban mu amana ne kada mu sanya su inda Allah bai ce kaga Allah ce inna sam'a abin da kake yi ashe sauraron music wal basara da kallo kai kallon wace-wace da fina-finai na batsa wal fu'adi da zuciya ta rinka saƙa maka munanan niyoyi da abin da ka ƙudurta na aƙida mummuna kullu ula'ika kana anhu mas'ula waɗanda za a tambaye ka ran tashin alkiyama kaga wannan qur'ani ya tabbatar da al-mas'uliyya al-fardiyya aya ta gaba sai aya ta 60 shafi 222 masha Allah ita ce وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن آه وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن تو الشجرة الملعونة بشيا كوريكاتيا ودعك لأنتا أسجع القرآن إذا تشجرة الزقوم أما إن شيء أسفنك تياء بنو أمي أكيد تو كاغا wannan istinbat ne na banza da yake saboda babu alaka tsakanin ashajara da kuma bani umayya mun gane wannan da kyau sannan a nan sai malamai suke wani istinbat an ce ittanya wanda an kalanta ba shi ce ba al'anta shi baya samu Allah sai aka ce a Allah an ci masu cin dare an gane ko yawwa ko ko a an ce ittanya wanda an kalanta ana nufin tana nufin ta fito ne a cikin wurin da la'anannu suke rayuwa wallahu ta'ala alam sai aya ta saba'in da ɗaya shafi na ɗari biyu da talatin da shidda haka ne ko yawwa inda Allah ya ce yau mana duhu kulla unasin bi imanin ranar da za mu kira kowace al'umma da imami waɗansu ka ce imam na arabijin shugaba kenan mazinata za a maida su ke shi sai a kira su tare da shugabansu ya kuma mazinata ku tasu ‘yan cata su sai a kira su tare da kuma ‘yan cata wadda ka ce makartani to uban kartantai gaba ɗin e yawwa ba babban su ce ubansu ka san da hausa lokacin ka ce uba ana yin babba uban ubansu ko kuma yau mana da kulla unasin bi imamihim ranar da za mu ba za mu kira dukkan kodin bi mutane bi imamihim da littafinsu an gane ko dun da kalma ta imam wani lokaci tana nufin littafi wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin eh to sai waɗansu sun kai istinbati sun ka ce abinda ake nufi yawma nad'u kulla unasin bi imamihim annan nasa yud'auna yawmal qiyamati bi ummahatihim duna aba'ihim ranar da za a kira kowa da sunan mamashi sai a ce kai dan wance taso kai dan wance taso to wannan istinbati kuskure ne saboda an samu matsalar ne ta fuska ilimin sarfu sun ɗauke shi cewa imam jam'i ne na ummu alhali wannan kuskure ne domin ummu ba a yi jam'in ta akan imam sai dai wato ummahat Allah ce hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum dan haka kaga rashin sanin larabci yana da sa wakai tafsirin alqur'ani ba ne ba kuma yasa kai istinbati ba ba ba daidai ba Allah ya mun mai kyau yawon aya ta gaba ta saba'in da bakwai ko shafi na tari uku da talatin da bakwai inda Allah subhanahu wa ta'ala ce sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina ko wala tajidu li sunnatina tahwila wannan aya malamai sun kai istinbati a karkashinta shine cewa akwai sunna nan ba ana nufin sunna irin wannan ta na hau ta fiqh ba abu a ce wanga farilla ne wanda sunna ba kuma sunna wajen malaman hadisi ba an gane ko a anan sunna ana nufin al'ada ta Allah yadda Allah yake gudanar da al'amuransa kan gane ko yawwa daga ka a ce sunnatan lahi ka ce sunnan Allah ma'ana ke dan kamar Allah yana bauta ma wani akwai farilla akwai sunna Allah bai bauta ma kowa Allah bauta ma sharki mun gane ko kuma wannan sunna ta Allah maudu'i ne na alqur'ani duk waɗanda sun ka kafirta suka ki imani Allah zai halakar da su sunna ce ta Allah waɗanda suka yi imani Allah zai sakanka musu da mai kyau a nan duniya da lahira sunna ce ta Allah sunna ce ta Allah babu wani mayaudari wanda ya sha babu mai cin amana ya gaba lafiya sunna ce ta Allah duk suka duk kudin da ka tattaro su mun gane wannan tawwa kenan dan an ce cikin Qur'ani ga wasu ga wani uslubi da Allah ya yi ta amfani shi cikin Qur'ani akwai sunna ta uslubi akwai sunna kuma kauniya ta halitta da tafiyar da al'amura duka sunnoni ne na Allah don waɗin suna cewa don mi za a cewa ƙur'ani yana da sunna wadda yake usulubin da yake tafiya a kan shi ƙur'ani yana da usulubi tun da bai yiwuwa a ce ɗan adam yana da usulubi allah bai da usulubi wannan magana ba ta ko taso ba ga mai hankali ya ba aya ta gaba aya ta saba'in eh ta saba'in da takwas shafi na ɗari da tamanin da shida wace aya ce inda Allah ce aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda kaga nan Allah yace aqimis salata ka sai da sallah liduluki shamsi a lokacin da rana ta yi takkarkata wannan yake nuna cewa sallar azhar daga 12 da minti 15 lokacin sallar azhar ya yi saboda rana ta zo tsakiyar sama sha biyu sha biyu da minti goma sha biyar rana ta kasa to wani na ce in za a yin sallah sai karhe biyu sannan a yi azahar babu da biyu a gane ko kuma wannan shi ne awwal waqti kenan sha biyu da minti goma sha biyar in mutum ya yi sallah ta azahar akwai sallar shi shi yasa za mu ga waɗansu sai sun ka ce wai yanzu zamanin nan da muke ciki sai kaga in za a sallah sai wani ce lokaci bai shigo ba ka ce ina dalili sai ce wai salula wata kiran sallah to lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama salula akai to ya ga suke sallah a'a a koma ma ka'idodin shari'a su waɗannan na'urorin ba mu ce ba ba a aiki da su kwata-kwata a'a suna da amfani suna taimaka muna amma ba a dogaro da su ɗari bisa ɗari don asalin ma ga hannun kafirai suke da tauraron dan adam da salular duk baturi ne ke sarrafa su to in ka ce sun za su baka lokacin sallah to su waɗanda sun kai sallah kafin a yi salular su ko da bi sun kai sallah kagin sallah asuba idan alfijiri ya keto lokacin sallah asuba ya yi ko salula ta yi kiran sallah ko ba ta yi kiran sallah rana in ta wuce tsakiya ta karkato an gane ko ko da salula ta yi kiran sallah ko ba ta yi kiran sallah ba lokaci ya yi la'asar idan inuwar ka ta zo daidai da kai an gane ko lokacin sallar la'asar ya yi magariba idan rana ta faɗi isha'i idan wannan shafaƙi ya koyu wannan jajajaja ake gani idan rana ta faɗi idan ya koyu lokacin sallar isha'i ya yi waɗanda su ne lokuta da shari'a ta sani amma akwai farkon lokaci akwai tsakiyar lokaci akwai ƙarshen lokaci wanda ya yi a zahar sha biyu da rabi akwai sallashi wanda ya yi ta ƙarfe ɗaya akwai sallashi wanda ya yi ta biyu akwai sallashi wanda ya yi ta biyu da rabi akwai sallashi ko uku kan yi ta akwai duka lokacin ta yana da faɗi wata ƙalla a sallar shigo to galibi mu da ƙarfe biyu ne ake sallar a zahar ko ba ka nan bane to amma kafin a yi agogo a ina ne wani nasi ne ce in lokacin sa karfe biyu ya yi an sallar azhar ina shi babu saboda da mutane suna zuwa daji su yi hanci idan suka yi hanci sai su dawo in suka dawo suna da damar su yi wanka sannan su sallar azhar idan sallar la'asar ce an dawo daga gona karfe hudu an gane ko sai ka samu ka yi wanka ka shirya karfe hudu da rabi sai a tada sallar amma ba wai dan saboda nassi ne ce dole sai wanda lokacin za a yi sallah mun gane wannan sai Allah ce mi aqimi salata li dunuki shamsi ila ghasaqi laysa ce mi wa qur'an al-fajr da al-qur'an al-fajr da wannan ne malamai sun kai istinbatin mas'ala ta balaga utliqal juz'u wa urida bihi al-kull kaga da an ga cewa qur'an al-fajr kalma ta qur'ani asalinta karatu take mishi inna alaina jam'ahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'an amma nan sai an ga cewa qur'an al-fajr ana nufin da karatu na al-qur'ani da ake yi a sallar asuba muna ganewa to na an ce karatun sallar asuba amma sallar asuba ake nufi kenan an ce karatun amma ana nufin sallah duka shine utliqal juz'u wa urida bihi al-kull in ka ji wannan kaida kaka ce malamai shirme da su kalma shirme da su kalma kai dai na baka gane ba kake so kai ma mutane hayaniya Allah ya mana bincike to aya ta gaba aya ta 14 a cikin suratul kahfi shafi na ɗari biyu da sha uku ko yawuwa inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa rabatna ala kulubihim idh qamu wa qalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idhan shatata waɗansu daga cikin sufiya an gane ko sai sun kai istinbatu da Allah ya ce wa rabatna ala qulubihim mun daure zukatansu iz qamu lokacin da sun ka tsayu sai sun ka ce wannan yana nuna harakatul wajh mutun ya ji zuciya ta ta motsa waqta sama lokacin da yake jin sauraron wani abu mai daɗi kenan wannan aya ta baka damar in kana sauraron music kai baka dan takara kaga wannan da istinbati ne da hayaniya na Allah yana mutum ashabul kafi Allah ya daure zukatan su kuma daurewa ce nan ma'anawiya ce ba wai ya giya Allah sai ya daure ba kamar yadda muke cewa an daura aure wata da wace yake da tubiya aka daura babu to shi na warabatna ala qulubihim mun daure zukatan su haka Allah ya ce ga babban annabi Musa wa auhayna ila ummi Musa أن أرضعيكو آه. آه. وقال وقالت آه. وحرمنا عليه المراضع من قبلكم فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزنكم ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون كما قال بني التي إن كادت لتبدي به laula an rabatna ala qalbiha litakuna min almu'minin ka gani to da an ce an daure zuciyar mutum ba shi ke nuna mutum yana nan yana rawa ba amma saboda suna son wasu matsalar su abinda sun suke yi na banna suke su su kawo nasi dan ya zama to lauya ya kare musu banna su ya kamata mutum ya ji tsoron Allah to da haka wannan aya ba ta nuna ka zo in ana waka ka taka rawa ba ko ka kawo piano ko guitar ana maka kiɗi kana zikiri kana cashewa kana cewa Allah na ya ce wa rabatna ala qulubihim id qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ard ina alaka wannan aya da nan can ayi mu mutum kiɗa yayin rawa Allah ya mu mai kyau aya eh shafi na 200 kuma da 40 an kawo wannan aya 240 an gane ko yawwa shi kuma an kawo shi don saboda a nuna istinbati wanda mutum ga yi wanda bai ga hanyoyin istinbati ba don mutumin da ya ce Allah ya ce wa rabatna ala kulubihim ifqamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ard wannan aya tana nuna an daure zukatan su tace sun yi rawa kaga bai ga hanyoyin istinbati na gari ba don haka wannan istinbati ne na bodi bai da alaka da nasu ko ta kusa ko ta nisa hayaniya ce kawai Allah ya muni sarki aya ta gaba aya ta biyar a cikin suratu maryam shafi na 300 da mi da 66 ko don shine cewa ɗan shi'a sai sun kace inda Allah ya ce wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqiran ko fa hab li min ladunka waliya yarithuni ko kuma qira'ata abu amr ibn al-ala da shi da ibn kathir yarithni yarithni bai ce yarithuni ba to qira'a da ta ce yarithuni sai ta zamanto jumla ce tana matsayin sifa ta waliyya domin jumla in ta zo bayan nakira sai ta zamanto sifa in ta zo bayan ma'arifa sai ta zamanto hal haka ke kiraminta ko kuma a'a in nakiran nan an kai mata sifa to in jumla ta zo bayanta ko ka yi irabinta a matsayin ƙarin sifa ta gaba ko kuma ka yi irabin ta a matsayin hal saboda lokacin da na kira an kai mata sifa ta yi kusa da ma'arifa a kira'a kuma ta yarifni ta su ibnu kathir shine sun kace jawabu shartin ne mahduf an gane ko in tahab in ka bani yarifni zai gane wa yarisu min ali yaqub zai gane iyalan annabi yaqub waj'alhu rabbi radiya Allah ka sanya shi zaman tuyar da shi saka ka roki Allah ya baka ta kawai ya baka ɗa mai albarka zakariya ya ce rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba an gani ko an gani zurriya mai tsarkakakka bai ce Allah ka bani maza zalla ba bai ce Allah ka bani mata ba bai ce Allah ka bani maza da mata ba sai ce Allah ka bani zurriya tayyiba to kaga waɗansu al'ummomi a ƙasashen larabawa ma musamman sun yi su haihi ɗaya mace a can da sun kasance suna kashe ɗaya mata wasu daga cikinsu to yanzu larabawan zamani da sun fi sun mace saboda sadaki ke da tsada a ƙasashen laraba sai a kama kuɗi amma in ka ainihi namiji kai za ka kai sadaki gidan kai za ka nemi kuɗin da za ka kai su laraba su sun su haihi ɗaya mace ko ba ka da mani mu ko a wajajen mu ƙasashen hausa an yi son ɗa namiji ka samu manoma su ma haka buga ko da yawan su yi su ya'ya mata saboda nan ne za a zo a kawo maka sadaki ba kai za ka kai ba a cana kuma baka da izinin ka haihu biyu gudana shi yasa in an ka ɗau ciki in namiji na in dama mace suke so sai su ji a zub da cikin in kuma mace ta in namiji suke so sai su ji a zub da cikin sai an samu wanda suke so musulmin ƙasar ɗaya ne aka ba su damar su haihi ‘ya'ya biyu su ma biyu ɗaya ne jikan mallar turai ma haka na sai ka isa ƙasar faransa irin su ingila ɗa uku na duka yin washi ke nan ko kayan ko kuɗi faransa uku na zaka zama da su al'adar su ke ne ban ji ba e mu in muna haihuwa ba za su mallake mu irin da suka mallake mu a da kuma su sun samu kansu takunkumi to don mi za ku sa maka ku takunkumi mu ku samu takunkumi babu dalili to yan shi'a sai suka fake wannan aya suka karyatar da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace nahnu abin ma'ashir al-anbiya la nuraf ko mu annabawa ba a gadon mu an gane ku yana nufin ba a gadon dukiya don ya ce al'ulama'u wa rasatul albiya hadiki na abu zarwa da shi sunan abi dawud da sauran da kafa kaga da yace malamai magada annaba kenan ba tun kada walwala bane can yana zancin dukiya ne nan ko yana zancin ilimi ilimi daban kuɗi daban to yan shi'a sai sun zo da cikin kaji zakariya ya ce yarisu ni zai gare ni zakariya annabin Allah ne yahya kuma annabin Allah ne suka ce kuma wai hadisin abin da yake nuna ƙarya ne ai Allah ya ce wa warisa Sulaimanu Dawuda annabi Sulaiman ya gadi annabi Dawuda kuma dukkan su annabawan Allah ne ku kuma ahli sunna kun yi hadisi na ƙarya kun ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annabawa ba a gane su sau ina ni zaka ce ina hujja ina dalili sai ka zama ka ce kawai ka gane Qur'ani ina ka gane Qur'ani yadda za a hito ba ta wani da Allah nan yayi magana annabi Suleiman da Allah ya ce annabi Suleiman ya gadi annabi Dawud ba yana nufin gado da dukiya waɗansu ka ce ya gadi annabta an gane ko wasu ka ce a'a ya gadi ilimi domin Allah ba yana zancen dukiya ba ne domin da zancen dukiya aka yi ai annabi Dawud ba ɗago da gare shi ba annabi Suleiman ba shi kaɗai ne ɗansa ba to ya za a yi a ce ya gade shi a to su sauran inda zancen dukiya aka yi shi kuma zakariya da ya ce ya risu ni zai gare mu ba zancen dukiya ya kai ba inda zancen dukiya ne sai ce wa ya risu min ali yaquba kuma ya gadi iyalin annabi yaquba ya gadi iyalin annabi yaquba sai ina zaga da dukiyar su gaba daya ana zancen wasu ma da bisu ce ya gadi annabta tunda su ma annabawa ne wanda su ma da bisu ce a'a ba annabta bace kaji ba cikin al ahadith al mushkila al warida fi tafsir al qur'an al karim na Abdul Aziz Minini Qusayyar wani malami ne da ya bincike a jami'atu ummul qura da turakin da ya rubuta kan wannan yadda ake hada ayoyi da hadisi don kakka zama da baka san yadda ake hada ayoyi da hadisi ba dan qur'ani yuna da bature da wani abin nan mai mummuna akida ya zo ya kawo maka shubha ta ina daga ayan annabi yaqub ali yaqub shi kadai in da cin dukiya ake wasu kace annabta ake nufi wasu malamai suka ce a'a ita annabta zabi ne da Allah ba a gano Allah ya tsafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas suka ce zai gadi ilimi wasu suka ce a'a annabta dai zai gadi saboda al shi ba wai yana da shi zai sa shi ya gada ba yayi masa roko in Allah ya karba zai gadi su malamai suke cewa akwai wata magana da malamai suke kawowa suke cewa duk duniya babu wanda ya taba yi ma wani addu'a wadda addu'an nan ta alkhairi ce irin addu'ar da annabi Musa ya yi ma Haruna. Don ya roƙi Allah ya mai da shi annabi ya ce wa akhi Harun huwa afsahu min lisanan fa arsilhu ma yarid an yusaddiquni. Ko ba kan bane? Ya ce Haruna akhi usdud bihi azri. To amma wannan magana tana buƙatar gyara. Addu'a wadda babu irin ta wadda wani yamma wani ita ce addu'ar da annabi Ibrahima ya yi ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce rabbana wa ba'af fihim rasulan minhu bayan musu addu'a ba to an karba huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhu to wace ta fi kaga Ibrahim addu'a ne Ibrahim ita ce gaba to dan haka dai ashe kana iya mu mutun roko in Allah ya karba to tana yawa gadi annabta amma ta fuskar Allah ya karbe addu'a shi kuma dama ya zabe shi shi kenan magana ta kari da haka shubhan ɗan shi'a ba ta da wuri sai suka ce ai kuma bayan mutuwan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Fatima ta zo jin sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya bata gadon ta ya hana kuma kun ce wai annabawa sun ce ba a gadon su wai mun muka ce to kuma ai matan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sun zauna a cikin gidan shi ai ba a fitar da su ba kenan sun gade shi yanka ce a ba matsayin gado yake ba an bas su nasu zauna a ba don sun gada ba dalili kuma yanzu gidan ba ya koma masallaci ya koma na musulmi to ina gadon shi ƙaryar banza bai mishi Allah kai mun sauki sai aya 92 shafi na 127 shafi na 127 ko ba haka ba inda Allah ya ce wa qalu takhadha ar-rahman walada laqad ji'tum shay'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hatta an da'u lir-rahman wa ma yanbaghi lir-rahman in kullu man fi as-samawati wal-ardi illa ati ar-rahmani wadda ayatin duk wanda ke cikin sammai da kasai zai zo ma Allah matsayin bawa wannan yake nuna cewa ashe da bauta da dangantaka ta haihuwa ba ta ba su haduwa tunda idan mutum bai zama bawanka kuma ya zama tudanka bai yiwa mutum ya zama babanka kuma ya zama bawanka to don haka bai yiwa duk wanda a cikin sammai da kasai ya zo ma Allah a matsayin a matsayin bawa kuma ya zama Allah to kaga kenan waɗanda suka ce annabi isa allah ne ko uzairu allah ne yahudawa ke ko kuma mala'iku mushrikan laraba da suka ce mala'iku ya mata ne na allah duk ƙarya ce suke imam shafi'i ya ce kuma idan mutum ya sai bawa sai ya bayyana bayan ya saye shi ƙanshina to ya ɗanci idan mutum ya sai bawa sai bayan ya saye an ƙari sai ya bayyana gare shi baban shi na ya ɗanci don wato da milkiya gane ko da milkiya al'ubudiyya kenan da alwaladiyya ko al'ubuwa ba sa haɗuwa bai yiwuwa mutum ya zan babanka kuma ya zan bawanka bai yiwuwa mutum ya zan ɗanka kuma ya zan bawanka da waga aya imam shafi'i ya kafa hujja aya ta gaba sai suratu taha ko aya ta arba'in da hudu shafi na tamanin da biyu malamai sun kai istinbati karkashin wannan aya inda Allah ce faƙula lahu ƙaunar layyinan la'allahu ya tazakaru au yakhsha istinbatu ne wanda shafi da'awa Allah ya ce ku gaya masa auna magana mai kyau tana yi wa yau astu ko yi tsoron Allah an gane ko shi yasa shankidi ya ce a cikin wannan karkashin wannan aya yi ukhadu min hadhihi al-ayati al-karima anna ad-da'wata ila Allah yajibu an takuna bir-rifqi wal-din za mu fahimci cewa karkashin wannan aya wajibi ne da'awa ta kasance bin rifki da tausasawa wallini da tafshi ai sannu-sannu labil kaswa ba da kaswa ba tsanan wato kamar kausasawa wa shidda da tsanani wal umfi da tsananta don fir'auna ga wurtacin kafiri ne Allah ne da kanshi ce inda kuka na aliyan min al-musrifina su fir'auna jarirai suka yankawa ba wai sai ka girma ba amma Allah bai ce musu in kun zo ku ce bai kai kahiran Allah ba fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha kuma annabi Musa haka yi yace fa qul halaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha amma wannan ba shi ke nuna kullun da awaka baka zaman to kankara a akwai mutanen da dole ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina tace min waglub alayhi in an ka gane mutum mugu na an yi an yi yaki to sai a canza sanu shi yasa Allah ce wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana li yudillu an sabilik rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'adab al-alim ta yi zahi an yi da'awar sun tikar ba bai yi amfani ba shi yasa wani in ba ta kausa bai ba wato idan girman kai yaba mutum yawa sai ka buɗa mai wuta lokacin sun yake hankali da kanshi shi yasa da fir'auna yace inna rasulakum alladhi ursila ilaykum sai ce min sai ce qala rabbul mashriqi wal maghribi wa bainahuma sai ce min in kuntum ta'qilun kuna da hankali bai ce musu muhaukata ba amma ya mai da su muhaukata a fakinci yawwa to shi na daga cikin usulubi wa wasu ce kullum ka ga mutum abin da ke so a'a an yi an yi an yi kudurta mutumin ga ya gane gaskiya bai sun binna dan bi za a yi shi usulubi mai kyau ya ki ce bai kafar gaskiya in dai zai iya yin wani abu da kai kana iya kaba shi ka canza wani wuri ka tai inda bai da gunci kai ma Allah aiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Makka ta kiya ina koma Madina wani na ce ma dole sai ka tsaya ne Allah ya kyauta aya ta gaba sai aya ta tis'in da uku ko a cikin ƙwaha shafi na ɗari da talatin da uku da shafi yawwa yawwa malamai sun kai istinbatin mas'ala ta usulul fiqhi inda annabi Musa ya ce qala ya harunu ma mana'aka idh ra'aytahum dallu alla tattabi'ani sai ce mi afa asaita amri shin ka saba ma umurina suka ce to wannan ka'ida ce usuliyya idan an ka umurce ka kaki sai a kira ka mai sabo shi yasa wanda bai yi sallah ba sai a kira shi mai sabo wala tunda ya saba ma umarnin Allah Allah ya ce ayi yaki kenan ya zama mai sabo shi yasa da wannan dai aka ce kenan in mutum ya ce ma bawa ne yi min kaza yaki to in yi masa hukuma ba za a kama shi ba sani kun fahimta yawwa kuma malamai suka ce kenan wanda ya saba ma umarni ya cancanci a yi masa hukuma domin ya zama mai sabo استنبط منها بعض الاصوليين ان مخالف الامر يستحق العقاب mutumin da ya saba mahumudi to ya tsaye a masa hukuma ko ba yi maka hukuma nan duniya ba in kanta lahira shi Allah ya sai da zai da kai tunda shi ya halice ka in baka son Allah ya ma hisabi ga ka mutu ga ka yarda a saka kabari ga ka yarda Allah ya tano ka aya ta gaba sai aya ta hudu a cikin suratu hajji shafi na ɗari da sittin da nawa da takwas yawwa shafi na ɗari yawwa to na ina ganin sun yi kuskure shafi na ɗari da sittin da bakwai ne sai a gara 167 shine malamai suka yi istinbati karkashin wannan aya inda Allah ya ce kutiba alaihi ko an rubuta gare shi an wajabta shi shedan annahu man tawallahu wanda ya jibilci lamarin shedan ya bi shi fa annahu yudilluhu to zai batar da shi wa yahdihi ila azabis sa'ir zai shiryar da shi zuwa ga hanya ta wuta waɗansu da an ce kalima ta huda sai suke shirya a shirya ya an ce huda ko mai kyau ko mara kyau ma'ana dai istinbatin shi ne kalima ta hidaya wani lokaci tana zuwa wajen alkhairi wani lokaci tana zuwa wajen sharri dalili kuma gashi nan Allah ya ce fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila azabi sa'id wanda an kace suna zuwa ga azaba ta sa'id wannan alkhairi ne hato aya ta gaba aya ta biyar shafi na ɗari uku da nawa da ashirin da tara shafi na ɗari uku da ashirin da tara yawwa inda Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turabin ku yawwa to cikin wannan ayar inda Allah subhanahu wataala ta fi inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqa thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin ko wa abinda lin bayyana lakum wa nuqirru fil arham ma nasha ko ba haka ba yawa shine malamai sun kace to wagga aya da Allah ce nubayyana lakum dan mu bayyana ko sai ya ce wa nuqirru fil arham muna tabbatar abinda muka so a cikin mahaifa ba da sha'u abinda muka ga dama kenan jumloli suna iya bayyana atafin su ya zama to ba guda ba kaga linu bayyana lakum da jumla an yi atafin ta akan wacin sai a ce wa nuqirra amma sai aka ce wa nuqirru tunda an kai masa dhamma kenan ya nuna jumlolin ku wuce daban-daban kake kenan nan wa nuqirru sai ka kaddara nahnu wa nahnu nuqirru fil arham ma nasha to anan daga cikin abin da malamai sun kai istinbati shine cewa ana iya shafe wani abu sai a kaddara shi aljikan malam ya ayyuhan nasu ya kumi in kuntum fi raibin min al in kuna shakka daga atai da ku sai Allah ce ni fa inna khalaqnakum min turab mun halice ku daga kasa daga kasa ka halice ku ɗanji ba eh to asalin shi fa inna khalaqna aslakum min turab ko fa inna khalaqna abakum min turab ga ga ni gurin sai ce ba abin da za a kaddarawa cikin qur'ani ba abin da za a kaddarawa to nan kai dan qur'ani da kace ba a kaddarawa to kai yanzu da digon miliyan karfi ko da kasa kaga ba ka gane qur'ani ba Allah ya kyauta aya ta gaba sai aya ta ashirin da bakwai ta zo a shafi na sha shida da na 117 da 18 da na 191 da na 259 shafi na sha shida ko ba haka ba to shafi na sha shida nan babu wani bayani akai ina ganin kuskure na su kai shafi na ɗari da sha bakwai bari mutu na ɗari da sha bakwai inda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa'adzin fin nasi bil hajji ko ya tuka rijalan wa ala kulli zamirin ya atina min kulli fajjin amiq annabi ibrahim na anka cewa addin fin nasi kai kira a cikin mutane bil hajji game da aikin hajji ya atuka za su zo ma rijalan ƙasa jam'i ne na arrajul mai tafiya ƙasa ba jam'i ne na arrajul ba amma waɗansu sai suka yi mummunan fassara suka ce ya atuka za su zo ma rijalan mazaji babu hajjin mata suka ce Allah ce maza na ya atuka rijalan bari yi mafassara ta ‘yan tasha sun kace ya tuka za su zuma rijalan ƙatta a ga wannan kuskure domin abin da yake nuna rijalan jam'i ne na wato arrajin mai tafiya ƙasa sai Allah ce wa ala kulli zamiri za su zuma ta ƙasa da kuma abin hawa zamirin mai ɗanfalallin ciki idi malaman zaune daga abdumuru na shi ne abin da cikin shi ya ɗanfale ma'ana doki wanda yake kora kumi wanda yake mai jiki mai kyau wanda yana iya tafiya to don haka dai rijalan ba mazaje ake nufi ba waɗanda za su zo a ƙasa dalili kuma wa ala kulli zamirin don wanda a kishiya wanda ke tafiya a ƙasa wanda ya hau wani abu ya ci na min kulli fajjin amiq to waɗansu malamai sai suka ce yin hajji a ƙasa ya fi ka hau abin hawa tunda yanzu muna da jirgin sama ko da jirgin ruwa da kuma mota tunda ko wanda a saudiya misali tattagar sai ya hau mota sun ka ce to wanda ya aikin hajji a ƙas ya fi lada dalilinsu sun ka ce saboda allah ya fara da wanda yake tafiya ƙasa wa addin fin nasu bil hajji ya tuka rijala ina fata afinci wasu kuma sun ka ce a aikin hajji a sama ya fi lada don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hauta goshi daga Madina zuwa Makka da ya tafiya kasa ya fi lada da bi ya tafiya kasa hau akwai maganganu na malamai amma dai irin waɗannan abubuwa da wanda ya kasa da wanda ya sama ba shi kaɗai ake hankal sama ba ƙarfin niyyarsu an gane ko shi ne za a hankal sama eh والله تعالى أعلم آية شافي نقبا شافي نتري دشاتكس wasu su ma ‘yan ta'adda sai sun ka ceto duk wanda zai hau jirgin ruwa aikin hajji ya haɗe a kan shi a kan shi an ka ce ni an dalilin ku suka ce to Allah ya ce wa azim fil nas bil hajj ya atuka rijalan za su zo ma ta kasa mai tahiya da kafafuwansa wa ala kulli zamir da kuma akan kowace dabba mai tamfalallin ciki sun ka ce Allah bai faɗi mai hawan teku don haka zancen to bana da jirgin sama ke ni sun ka ce babu aikin hajjin su yawa da gare mu tunda sai an hau jirgin sama ko sai an hau mota suka ce Allah bai faɗi wannan da ka kai zaman ka gida kawai dama ba lista ba ilayhi sabida an kace to da wanda zai hau dabba da wanda zai tafi ta kasa shine yake da hanya amma wanda zai hau jirgin ruwa suka ce babu hajji shi amma da Allah ya ce man istata'a ilayhi sabida wanda ya samu ikon zuwa ai iko ko ta jirgin ruwa kana samun ikon zuwa ko ta jirgin sama kana samun ikon zuwa Allah ya kyauta sai shafi na ɗari da tis'in da ɗaya malamai sun ka ce da Allah ya ce wa azzin fil nas bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhabirin ya'tina min kulli fajjin amiq an yi istinbatin mas'ala juz'iyya dan an ce mas'ala juz'iyya ita ce mas'ala wanda ta shafi wani yanki wato wata mas'ala guda domin akwai lokacin da za a yi istinbatin mas'ala ta shafi abubuwa masu yawa to wagga aya tana daga cikin masail juz'iyya domin sun ce almashi wa afdalu fil hajj yin tafiya ƙasa ya fi mi ya fi ka hau abin hawa to kaga ga mas'ala ce ko cikin aikin hajji wata mas'ala ce juz'iyya akwai istinbati kuma wanda za a yi sai a fitar da mas'ala babba wanda komi na shiga cikin ta muna gane ku dan an ce mas'ala babba wadda abubuwan da ke shiga karkashin ta suna da yawa mun gane ko kamar yanzu aya wadda ta ce inda annabi yusuf ya ce ma'azallahi an na'khudha illa man wajadna mata'ana indahu inna idan la zalimun yace sarki ya tabbatar ma Allah ko ko tsari muna neman tsari ga Allah mu riki wani mutum wanda ba shi ka kayan mu ba ya ce mu mun yi zalunci in mun kai haka to karkashin wannan aya zai nuna maka cewa dukkan kyautata wadda za a yi in dai ta saba ma wani hukunci na shari'a to bata halatta ba kaga wannan matsala ce amma don haka waɗanda suke neman ka saba ma nassi ka biya musu bukata to wannan suna kaɗa ka cikin hatsari ne shi yasa da kaga mutane ba su kaunarka to galibi kana son kana son abin nassi ko gidanka ka jima ta kana cewa ka ibu ka mun yi sa'an mishi babu ruwa ne ka halaka babu ruwa ne kenan duk abinda kowa shi abinda ya gada ba wasa kura ce to Allah ya kyauta sai shafi na 259 shafi na 259 karkashin shi da an ka kawo wannan aya wa'addin fin nasu bil hajji ya tuka rijalan ko waɗanda sun ka ce yin aikin hajji a ƙasa ya fi a sama aka ce musu istinbatun su yana da rauni don mi dan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam a sama yayi aikin hajji ko ba haka ba da kuma yi a ƙasa ya fi da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a ƙasa zai yi shi tunda yana iya ya kasa yana da lafiya amma sai yi shi a sama don haka ko sun kace a sama ya fi amma dai mun ci dole dai ana buƙatar kwakwaran niyya mutane wajen niyya suke bambanta in Allah ya baka halin hawa ka hau ni'ima ce Allah ya maka in Allah bai baka ba ta kasa ya baka iko kuma kai na kasa kai dai ka samu ka cika ka cika musuluncin ka wanda yake can abali abali ya yanzu da Allah ko ba haka ba to aya ta gaba sai aya ta ashirin da takwas shafi dari uku da talatin da shida shafi na dari uku da talatin da shida ina ne liyashhadu manafi alhukum wa yuzkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير يوم waɗansu malamai sun ka ceto kenan cin naman layya matsayin wajibi yake a ce ka yi layya ka yi sadaka da naman kaf to wanda ya ci ko da tun ce gudana ya fi kanada aka ce mi addalilin ku sun ka ce Allah ya ce fakulu min ha sai ce mi wa at'imul ba'is al faqir hujjasu ba miskini cikin naman layya sun ka ce wajibi bai dace ba a ce kai layya kafin ni kai kadai ka zan kura ce ko ba haka ba ka zan mi ka zan kura to amma waɗansu malamai masu da ganin ba biskini ba wajibi ba inda ka ba shi za ka samu nani amma farko ne yake wajibi to su hujja su tunda ba miskini wajibi ne to ci ma wajibi ne fa kulu minha wa at'imu sai suka yi aiki da dilalatul iqtiran tunda an hana su tare so waɗansu malamai kuma suka ce a ci ba wajibi ba ne tun da fakulu jumla ce ta daban ku ci in kun ga dama min ha daga gare ta wa at'imul ba'is al-faqir ku ci yadda miskini sun ka ce shi ciyar da miskini shine wajibi shi ma mun ce daga baya ba wajibi bane yasa zaka ji malamai sun yi sabani shin wajibi ne mu ce cikin amalayyarsa kamar yanzu irin kasashen larabawa da adda wadata sai kaga an yi layya gaba ɗaya ba a ce ba an sako su cikin kwantinoni an turo kasashen sai a ce a raba matalakawa wanda kuma galibi da asusun shali sai masu kuɗi su su tare naman daga wani ya mai kira go talatin wani ya mai ci hamsin ya kai gida da cikin sirgin ya aji ɗan rabon talakawa ba kuma ya gaba yi a wasu Allah ya kyauta sai aya ta biyar a cikin suratul mu'minun yanzu ko shafi na ɗari da ashirin da biyar yawwa da ɗari biyu da sittin da hudu to ina ne wallabina hum li furujihim hafizuna mu'minai su ne masu kiyayewa ga al'aurarsu in an ce kiyayewa an gane ko ba wai kiyayewa ba su zina ba a'a ba su zina ba su luwadi ba su barin a ga al'aurarsu hafizu suna kiyaye ta ga dukkan abin da Allah ya hana don bai ce hafizu na a hafizu na minas zina ko min kaza min kaza su ce a hafizu na duk abin da Allah ya hana illa ala azwajin ko sai akan matansu au ma malakat aymanuhum ko abin da da masu mallaka fa innahum ghayru malumin ko waɗannan su ba abin zabi ba ne imamu malik da imamu shafi imamu malik imamu darin hijira ya mutu hijira tana da shekara 179 imamu shafi shi kuma ya mutu hijira tana da shekara 204 sun kace min ha tahrimul istimna'i bil yad ya haramta mutun yayi wasa da gaban shi ya fitar da bani mi addalili su sun kace saboda Allah ya ce wallazina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum kaga idan mutun yayi wasa daga ban shi ya fitar da bani ba ga matar shi bane kuma ba ga goyi shi bane to wadansu kuma sun kace a'a shi istimna'i karahiya ne kamar zahiriya amma wannan dullafin musulmi ne kuna da ƴaƴa sun balaga yi kamata ku musu su musu aure kuma a sauƙaƙa auren za a ce dole sai mai arziki don ana iba mai arziki ya talauci ana iba talaka Allah ba shi arziki in dai mutum kamilin mutum na mai addini idza ja'akum man tardawna khuluquhu wa dinahu fatawuju to mu ko yanzu ba wai zancan addini ba da dabi'o'in kafin shi dama in kana da addini kana da dabi'o'i na gari abu guda ake bukata sana'a ya zama to kana da sana'a domin wanda bai da sana'a bai da iya dokar nauyin mace don haka idan mutum zuna son aure yarka ko da mutum ne nagari mai aƙida ingantatta kuma yana da biyu nagari amma bai iya sana'a ba sai ka ce a'a ni ba baka aure amma zai mace ka koyi wani aiki ko ka samu sana'a don da in ni kai ma mace baka iya sana'a ba da ni za ka cishe shi ke nan yana da sana'a shi ke nan sai ka bar shi kuma sana'a ta halatta ya uwa an gane ko kinan istimna'i bai halatta ba sun yi amfani kuma da ni da hasur da Allah ya amfani da shi an gane ko tunda Allah ya ce illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum wannan uslubul hasr an ce bata halatta ba ka adora al'aurata ka wajibi ne ka kiyaye ta sai ga mata ka ko abin da da maka kammala shikenan Sheikh Muhammad Al-Amin Al-Shankiti ورحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين shi kuma a cikin littafinsa adwa'ul bayan yace wannan yake nuna auren mutu'a haramun wanda in shi'a suke yi aure na mutu'a auren kwana daya auren awa shidda auren sati auren wata ko shekara shikenan wai da shekara ta cika ba sai ka cika saki ba auren yayi mutu to shi auren mutu a farkon musulunci an halatta shi aka shafe hukuncin aka sake halatta shi aka shafe hukuncin kuma aka haramta har abada imamu muslim ya yi babi akan wannan to amma yan shi'a har yanzu suna rike da cewa yana nan shafi'i ya ce dalilin da ke nuna cewa auren mutu a haramun na illa ala azwajin allaci sai ga matarka au ma malakata aymanun ko abin da duk da musu kan mallaka da bayi to shi ko auren mutu'a ba matarka ta ba don ita matarka sai in ka saki ita ko wanda da lokaci ya kai auren yaron kaga ba matarka bace kuma ba abin da maka ta mallaka bace ce to don haka auren mutu'a haramu kuma in shi'a suna yin shi wasu daga cikin su ba za mu ce duka ba mun gane ko Allah ya kyauta to sai shafi na ɗari biyu da sittin da hudu bari mu gani ko Allah na ba mu iko shi na inda Allah ya ce wallazi na hun lifuruji mahafilun illa ala azuwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malulina shi ne cewa istinbatu yana ingantuwa in ba a samu abin da ya yi ba ya tunkuɗe shi ko aya ta alkur'ani ko sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ingantatta ko wata ka'ida ta shari'a to tunda ko an ka ce imamu malik ya ce haramun ne mutum ya wasa da gabansa shankidi ya ce to kuma tabbas allah ya ce hanyoyi guda biyu ne kuma babu wata aya ko hadisi da ta ƙara wani abu wasa da gabanka babu aya da ta ce bal ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam mi ya umurci matasa yace ya ma'ashara shabab man istata'a minkum al-ba'a sace mi falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj wa man lam yastati' fa alaihi bis-sawm kaga yace wanda bai samu ya azumi kaga wanda shine magani da manzo sallallahu alaihi wa sallam an gane wannan wallahu ta'ala a'lam aya ta gaba sai aya ta ɗaya a cikin suratul nur a shafi na ɗari da tamanin ko da ɗari uku da sittin da hudu aya ta ɗari da tamanin inda Allah ce ni azzani ya tuwa zani sa ce ni fajilidu kulla wahidin min huma mai ata jalda da mazinaciya mace da mazinaci namiji waɗanda ba su taɓa aure ba su ne ake nufi fajiridu kulla wahidin minhuma ya aka jalla ai musu gudana nawa ɗari an gane ko yawwa shekul islam ibn taimiyya rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al musulmi ko ba haka ba ya ce wannan aya tana nuna cewa wa bi hadha yatabayyanu da wannan aya yake bayyana ga mutum annal uqubati shar'iyyata kullaha su ukuba na shari'a da an ka ce in mutum ya yi kaza a mai hukunci kaza adwiyatun nafi'a magani ne mai amfani yuslihu Allah biha marad alqalbi da irin waɗannan abubuwa Allah yake maganin datti da yake cikin zuciya wa hiya min rahmatillahi bi ibadihi kuma yana cikin rahama Allah yace wa ra'fatihi da tausayinsa bihim da bayinsa الداخلة في قوله تعالى وأن ذا سقاء اسم فضل الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كنا أشي دان أنت إمتن يدنا أمشي دولي با بيانا نقول الله بيجن توسعين شبا a'a wasu cututtuka na gare in ba an yi mai haka ba zai lalata al'umma kenan yana daga cikin rahama Allah kamar tausayin uwa ne ga na uba kamar da ibnu qayyim yake faɗa tausayi na Allah Allah na iya sa ma wani abu wanda ba ka so don ka kai ga abin da kake bukata to duk cikin rahama Allah ne malam sai ya baka kashi kai ta kuka sai ga mallam bai kaunarka sai ka girma sai ka ce kai shi mallam yana kaunata babanka ya baka kashi saboda baka son koyon aiki baka son zuwa makaranta sai ka kamar bai kaunarka ita ko mamman ta yi son a barka gida kai dai ka kanta shi kuka sai ya girma ya zan dan kwaye sa kulli ya buge ka kaga tausayin ta bai da amfani don haka ashe turawa da suke cewa musulunci ya ce ai kaza musulunci ya ce ai kaza ai wannan rashin imani ne a'a tsarkace al'umma ake so ayi wani abu sai an bata ma da rai an tilasta ka sannan kake yin shi in kan mallaki hankalinka kai sai ka gane ana kaunarka ne to kai kaji abin da malamai suka fito shafi na ɗari uku da sittin da nawa da hudu shine inda Allah subhanahu wa ta'ala ce azzaniyatu wazzani fajridu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda a cikin hamish karkashin littafin sai suka kawo cewa waɗansu sai suka ce azzaniyatu mazinaciya kenan ba wanda ya ji na sau ɗaya ba tunda ba ce allazi zana ba sai wanda ya ji na sau ɗaya sau biyu sau uku suna jikin shi azzani ko azzani eh inda guda kai shi ba a maka haddi kaga turawa suna son a samu irin wani sai alabi ya ce su mallamai sun ce sai kai su uku tunda bai tabbata kai mazinaci ne in an ce zana ya yi zina zana ya yi zina zana ya yi zina to lokacin da zai mutu wa zane kaga abin ya zan wasa ke sai mu rinka jiran mutu sai ya ji na uku to yaushe za a kama shi ta haka wannan istinbati kamar sun lade ne ga luga da aka cewa suna ya dullo ala subut sai abin da ya tabbata kenan an yi so ɗaya so biyu so uku wannan kai ne in istinbati ya saba manasi da shari'a ba a aiki da shi duk waɗanda sun kai zina zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai sahabi bai tabbai su kun yi so uku ba aya ta gaba sai aya ta nawa ta hudu a shafi na 319 shine inda Allah subhanahu wata'ala yawa walladina yarmuna al-muhsanat ko waɗanda suke jifan mata kamammu da zina sun malami a tubi arba'ati shuhada sannan ba su zo da shaidu guda hudu ba malamai suka ce arba'ati maza ake nufi don daga uku zuwa goma da larabci in an ka kawo ta'un ya koma maza in an ka ce da ta'un ya koma mata salasatu nisa'i salasu eh salasatu rijali wa salatu nisa'i yasa Allah ce sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyami kaga saba'a layali domin laila tana da ta'un sai an kace saba'a layali wa samaniyata ayyamin al-yawmu muzakkar sai kace wa samaniyata ayyamin to nan da yace arba'atu shuhada'a ya kawo ta'un ko bai kawo ta'un ba sun zan maza shi yasa aka ce shedun zina ba a karban ba a karban shedan mata amma duk da yake wannan su malamai sun yi ishtihadi sun ce a'a yan an samu namiji uku da mace biyu sai a hada su an gane ko kamar yadda Allah ce ta cikin shaida ta bashi fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tadawna min ash-shuhada aw akwai dai maganganu na malami amma jamhuri sun tafi cewa sai sun zama to maza to sai malamai sun kai istinbati cewa fa hadhihi al-aya tadullu bi mafhumiha ala anna ziyadata ala 80 la tajuz kenan wannan aya ta nuna mafhumul adad tunda 80 Allah ya ce ya an kai 81 ya haramta ko ba ka nan bane tunda an yi kali kan shari'a samani da Allah yake ko ba karan bane sai an kai samani da yawa an saba manis sannan malamai kuma sun ka kare istinbati da aka ce al-muhsanat sai mata kamammu dama in mace karuwa ce don kace mata karuwa sai dai a yi maka ta'aziri amma ba a yi maka laihin kasafi dama dan an san mazina ce karuwa ta kama daki tana zuci don kace mata karuwa bai dace ba amma in an kai gidan alkali sai alkali ce karo ce a tana nan gidan karo ne take karo ce akwai daki gidan sai ce to ba a yi maka lahin kasafi dan da ba an san aikin da dan qur'ani muhsanat ne to kuma ko namiji ne kai ba kasafi in an san gidan karo yake kwana ba za a yi maka buloli ta malin ba in kuma an san kaman mere tun da qur'ani muhsanat ne ba dole ba nan mata an ka kawo amma kuma ko maza hukuncin ya shafi su sai aya ta kashe da za mu ɗauka aya ta talatin da uku a shafi na ɗari uku da nawa na ashirin da biyu ko yawwa ɗari uku da ashirin da biyu inda Allah subhanahu wa ta'ala ce wala tukrihu fatayatikum ala al-bigha'i in aradna tahassunan kakku cilasta bayanku an ce abdullahi ibn ubayy ibn salul yana da bayi yana tilastar da su su yi zina su ko ba sa su sai Allah ce wala tukrihu fatayatukum alal bigha'i in aradna tahassunan in sun so su kare kansu to nan ba ayat tana nuna la mafhuma li shart daka ce a to in ba su so suna so su yi zina a bar su su yi zina a Allah ne ya haramta zina don kana da baiwa in tana son ta yi zina ba shine halatta baka barta don Allah ce in aradna tahassunan na an hankalta ba shi yana son ya tilastar da su akan shi ne ayat ta sanka bau mu yanzu ba ma bayi ba ƴaƴan ma aka bari suna zina ƴaƴan suna gudun zina iyayensu suna sa su zina saboda suna da kyawunan su kawo su bal ma yanzu zina ta canza salo in da mace karuwancin kauyanci da take ta kama daki yanzu gidansu na aka gina mata daki su rinka biyan fakacir ta wuta da takardar ruwa da ta wuta da ta shinkawa uwaye na nan ƴaƴan to na da dakuna ana zina na ba da kuɗi Allah kai mun sai to nan ya kamata mu ja burki saboda lokaci ya yi halinsa za mu je hutu na ɗan ƙarfin lokaci na minti koda minti goma sai mu dawo insha Allah ta'ala abinda muka faɗa ya zama turi Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh